نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا bakwai ga watan safar shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da a biyar ga watan goma shekara ta 2020 za mu da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi na mai albarka littafin al-mutaqad sahih na babban malami Abdulsalam ibn Birjis Ali Abdul Karim a satin da ya gabata yan uwa mun tsaya ne a ƙarshen muqaddima da malam ya rubuta maka karanta ta daga farko zuwa ƙarshe yau insha Allah ta'ala zamu shiga kai tsaye cikin farkon littafin mu ji abinda littafin yake kunshe da shi alhamdulillah littafin zai mana saukin karantawa sosai saboda akwai wasani saboda haka insha Allah ta'ala na san yan uwa za su ji daɗin bibiyar littafin saboda akwai wasali a jikin shi malam yace al-mu'taqad sahihu fi tauhid ar-rububiyya abinda ya kamata kowanne musulmi ya kudirce ingantacce game da kadaita Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa Rububiya shi ne kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a matsayin kasancewarsa rabbu aka ce an rabbu shi ne mai reno za mu zo mu ji insha Allah ta'ala abinda wani tauhidi ke ƙunshe da shi malaici ya taƙidu ahalus sunnati wal jama'ati ahalus sunna wal jama'a suna ƙudircewa annallaha ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki wahdahu shi shi kadai mutafarridun bil khalqi shine makadaici bil khalqi da halitta wal mulki da kuma mallakar halittar wat tadbiri da kuma gudanar da ita ɗan uwa waɗannan abubuwa guda uku da malam ya ambata mana a farko kusan su ne ƙashin baya su ne tushe na tauhidin rububiyya duk abinda ba su ba zai iya dunkulewa ko ya narke ya shiga cikinsu ya zama su amma waɗannan abubuwan guda uku aka ce tauhidar rububiya yan uwa ka fahimce su to ka gama fahimtar tauhidar rububiya waɗannan abubuwan guda uku al-khalqu al-mulku at-tadbiru sune rububiya halitta mallaka gudanarwa Allah subhanahu wataala shi ya halicci komai shi ya halicci kowa halittun ƙasa da na sama da abin da ke tsakaninsu kamar yadda ya ce huwa lalzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma a wani gurin shi ya halicci sammai ya halicci kasai da abin da ke tsakaninsu babu wani daga cikin mutane a da ko a yanzu da ya taɓa ikirarin cewa shi ya halicci sama ko shi ya samar da ƙasa ko mutanen da suke kaiwa da komawa a lokacinsa shi ya halicce su ko ya ce shi yake kawo iskar da mutane suke shaƙa ko ya ce shi yake saukar da ruwan sama duk ba a taɓa samun wannan ba wannan dukansu mulkin Allah ne maɗaukakin sarki shi kaɗai ya halice su dole ne ɗan adam ya kudirce a cikin zuciyarsa cewa duk abin da kake gani na halitta a sama yake ko a ƙasa wanda idan ka yake iya gani ko wanda idan ka ba iya gani Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ya halice shi sannan wal mulku shi ya mallake shi abu na biyu kenan bayan ya halitta kuma nasa ne har yanzu mai da na sha bayani za ka iya samar da abu amma kuma ya kasance mallaka ba taka bace kamar yadda bature zai iya kera mota kuma daga baya sai je sai da ita ta gaba tashi bace ko kuma a ɗauki nauyinka a biya ka ka je ka ƙera wani abu idan ka ƙera shi sai ka ga kai wanda ka ƙera ɗin ba naka bane nawaye na wanda ya ɗauki nauyinka ne ya biya ka ka ƙera masa wancan abu amma dukkanin halittun Allah subhanahu wataala gaba ɗaya gaba ɗayansu na Allah maɗaukakin sarki ne shi ya mallake su babu wani wanda yake da wani kaso ko wani ɓangare daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki a ce Allah maɗaukakin sarki sama nasa ne saboda haka ya halice su a to amma sai ya ba wa wani, wani ɓangare cewa ya mallake su saboda ya kula da su babu wannan sannan abu na uku shine at-tadbir gudanarwa haka ce gudanarwa shine jujjuya al'amura kawo ruwa kawo iska canja yanayi daga zafi a koma sanyi yaro yana ƙarami ya girma ba da arziki kashewa rayawa talautarwa da dukkanin abin da yake faruwa yau da kullum shine abin da ake kira gudanarwa wannan shi ma dukkaninsu al'amarin Allah subhanahu wata'ala ne na farko shi ya halitta na biyu shi ya mallake su na uku kuma shi yake gudanar da su to Allah madaukakin sarki da ya halitta ya mallaka yake gudanarwa sannan kuma sai a ɗauki wani abu na bauta na umarni da hani kuma sai a ba waninsa to kaga ko a ramadan zaka san masu shirka suna zalunci tsantsan zalunci duk wanda zai ɗauki wani halitta ya jingina wa Allah madaukakin sarki babu azzalimi kamar shi saboda Allah madaukakin sarki ya halice shi kuma shi mallakar Allah subhanahu wataala ne shi yasa mutum bashi da iko ya tasarrufi da gangan jikin shi abin da yake ta shari'a yanzu idan mutum ya dauki wuka ya kashe kansa Allah madaukakin sarki sai ya masa azaba dan gangan jikin nashi ba nashi bane na Allah ne subhanahu wataala to wanda ya mallake ka bai ce kai abin da ba daidai ba da gangan jikinka to haka nan kuma shi yake gudanar da shi to bayan duk wannan kuma sai umarni da hani kuma sai a ɗauka sai a ba wani to wannan shine babban zalunci saboda haka uwa idan muka fahimci waɗannan abubuwan guda uku na farko to insha Allah ta'ala tauhidin rububiyya zai mana saukin fahimta kamar yadda mun yi bayani bai faɗi sosai a lokacin da muke karanta littafin muzakkira fil aqida mala yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yanzu waɗannan abubuwan guda uku ƴan uwa insha Allah ta'ala zamu shiga cikin ayatin da zamu karanta za mu fito da su a ciki in Allah yadda mala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda haqiqa ubangijinku shine Allah madaukakin sarki kun ga sai ya bude ayar da ar-rabb saboda tauhidin rububiyya ne inna rabbakumullahu alladhi haqiqa ubangijinku kaga ko da a Hausa ana bambance tsakanin in aka ce ubangiji da mahalicci in aka ce ar-rabb sai a ce me galibi ana fassara ar-rabb da Hausa da ubangiji amma aka ce al-ilahu sai a ce me mahalicci akwai bambanci ar-rabb ubangiji shine mai reno kamar ka ce mai halitta mai samarwa mai mallaka mai gudanarwa amma ka ce al-ilahu fa kana nufin wanda ya cancanta abota masa ba tare an hada shi da kowa a cikin bautarsa Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati hakika ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai wal'arba ya kuma halicci kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida a cikin kwanaki shida malamai suka ce allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida halittar ta faro ne daga ranar lahadi lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shi kenan kwana shida kenan ranar asabar allah subhanahu wata'ala bai yi halitta a cikinta ba shi sa malamai suka ce wali zalika summiya sabtu sabtan shi sa aka ambaci ranar asabar aka sa mata suna asabtu saboda asabtu a larabci abin da yake nufi shine alqata'u yankewa saboda a ranar asabar ne aka yanke halitta gaba ɗaya an gama kenan an yi lahadi zuwa juma'a ranar asabar kuma sai aka yanke shi sa ake ambata ranar asabar da asabtu saboda ma'anarta a larabci shine yanke abu malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya halicci kwanaki da duniya gaba daya da abin da yake cikinta da kuma sammai da ƙasar da abin da suka kunsa a cikin kwanaki shida ne domin ya nuna ɗan adam bin abu a hankali amma Allah maɗaukin sarki ba dan ba zai iya halittarsa a lokaci guda ba shi al'amarinsa inna ma amurhu idza arada shay'an ay yaqula lahu ne kun fayakun kun fayakun shikenan an gama duka abin da yafi sammai da ƙasai ma komai girman sa idan Allah ya so ya ce kun shikenan kun fa kun ya kasance to amma Allah madaukakin sarki yana so ya nuna da al'um ya nuna wa halittinsa cewa ban abu a hankali a cikin rayuwa abu ne mai kyau shi yasa sai aka ba abin a hankali dan karka ce zaka yi wani abu kace lokaci guda zaka yi shi ka gama to Allah madaukakin sarki sai ya ba abin a hankali a hankali aka halicci kasai a cikin kwana a ƙasa a cikin kwana biyu aka sa ƙasa aka sa duwatsu da ruwa da bishiyoyi da sauran abubuwan da suke ciki a cikin kwana biyu ka kwana hudu kenan sannan kuma sai aka halicci sama ita ma kuma da abubuwan da yake cikinta a cikin kwana biyu haka Allah ya ambata a cikin suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn haka ne ko wattaj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin yace waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'il sai ce thumma stawa إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قال تأتنا طائعين haka Allah madaukakin sarki gudanar da halittarsa to wannan in yana fa'idantar da mu duk abin da zaka yi na rayuwa ana buƙatar ka bi shi a hankali daman duk mutumin da zai yi abu yace zai bi shi gaggagagga da gaggawa da sauransu to na farko zai samu kuskure na biyu kuma ba lalle ya cimma abin da yake buƙata ba shi yasa ake cewa at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan ban abu a hankali daga Allah yake amma kuma ban abu gagaga daga shaidan ne saboda shaidan yana so ya zo ya rikita maka lissafi ga duk abin da zaka kai kuskure a cikin sa Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah madaukin sarki ce thumma stawa ala al-arshi bayan Allah madaukin sarki ya lice sammai da kasai thumma stawa ala al-arshi sannan kuma ya daidaita akan al-arshin sa daidaitan da ya dace da girman sa da buwayarsa subhanahu wa ta'ala yukushin lailan nahar Allah maɗaukin sarki yana lullube dare da rana abin nufi a idan muna cikin awannin rana da zarar dare ya zo sai ka ga dare ya shiga cikin rana kuma ya lullube ta sai ka nemi ni ka rasa ana cikin yini idan rana ta fito da zarar dare ya kullo kuma sai ka nemi rana ka rasa haka suke bibiyar juna ɗalibuhu hafifan kowanne na neman kowanne da gaggawa da zara a wannan rana sun ƙare sai ka game dare ya taho da gaggawa ya lulluɓe rana wata aya yake cewa yuljin laila fil nahari yuljin nahara fil layli yana shigar da dare a cikin rana kuma shigar da dare a cikin rana kowanne yana yana mamayar dan uwansa Allah subhanahu wataala ya ce wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri da rana da wata da taurari dukkaninsu musakharatin ababan yassarewa ne bi amrihi da umarnin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ala ku saurara lahul khalqu wal amru halittu gaba daya da kuma umarni dukkan Allah ne madaukakin sarki tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita rabbul alamin ubangijin halittu yan uwa wannan ayar da muka karanta ta cikin suratul araf za ku ga akwai halitta a ciki akwai mallaka akwai kuma gudanarwa tauhidul rububiyya ya tabbata a cikin ta na farko da Allah barkin sarki ce inna inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wannan me yake nuna mana al khalq ko kuma khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala duk wannan duk halitta ne sannan sai ce yughshil layla nahara wannan me yake nuna mana gudanarwa wa yake kawo dare wa yake kawo rana yatlubuhu hafifan dare da rana suna neman junansu cikin gaggawa kowanne zai mai gurbar dan uwansa idan lokacin zuwan sa yayi wash-shamsu wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri da rana da wata da taurari dukkanin su Allah ya sare mana su ne da musulman wata hidima ta musamman dan kowace halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wataala za ku ga akwai irin hidima da take wa dan adam rana akwai hidima da take wa dan adam wata akwai hidima da yake wa dan adam haka nan taurari kowanne daga cikinsu akwai irin amfani na musamman da ɗan adam yake yake cin moriyarsu to wannan duk gudanarwa ce ta Allah madaukakin sarki kun ga wannan ya shiga cikin ƙarƙashin me at-tadbir gudanarwa sai Allah ya ce alalahul khalqu to halittan nan da gudanarwa dukkanin su gaba ɗayansu na Allah ne shi ya mallake su wannan kuma yake nuna al-mulk ina fata ƴan uwa sun fahimta saboda kun ga a cikin wannan ayat da makaranta mun mun samu alkhalqu a ciki mun samu almulku mun samu at-tadbir kamar yadda na ga muku in wa idan ka rike wadannan abun guda uku kafin ci tawdir rububiyya shi tauhidin rububiyya dama shine ka kadaita Allah subhanahu wataala a cikin aikinsa shi Allah madaukakin sarki kadaita Allah a cikin aikinsa shi Allah subhanahu wataala aikin da yake yi to ka kadaita shi a ciki wa yake halitta wa yake ajirtawa wa yake rayawa wa ya mallake su gaba daya to kaga wannan duk aikin Allah ne madaukakin sarki to ka kadaita Allah a ciki kada ka jingina wa Allah subhanahu wataala wani a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan nan nasa tare da cewa wannan tauhidi ne da yake hatta waɗanda ba su yi imani ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala duk an yi tarayya da su wajen yadda da su shi yasa tauhidi ne mai sauki da wahala da wahala in uwa ka samu mutumin da yake inkarin tauhidin rububiyya da wahala ka samu mutumin da yake inkarin tauhidin rububiyya cewa shi bai yadda Allah ne halitte shi ba bai yadda Allah ne yake kawo ruwa ba da wahala duk tsaurin kan mutum an banda irin fir'auna da yace ana rabbu ana rabbukumul a'la kun ga shi wannan Allah ba kai sarki ce kuma wajahadu biha wastaiqanataha anfusum zulma wa ulwa fir'auna yana faɗa haka ne kawai dan ya jawo hankalin mutanen su imani da shi su bi shi ba dan ya yarda cewa shi rabbu bane haka Allah ba kai sarki ce ya san ƙarya yake shi ba rabbu bane Allah ya ce wajahadu biha suna inkari da musu da risala annabi Musa amma wastaiqanat anfusum zuciyarsu ta yarda da cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci saboda haka duk za ku ga duk halakan mutum duk tsaurin kansa da wahala ya fito ce yan uwa daga yau na bayyana kaina cewa ni na halarci wani bangare na duniya ba Allah bane da wahala a inda ake musun yan uwa a inda ake tatabarza shine idan an zo wajen kuma abotawa Allah to nan ne kuma insha Allah ta'ala malam zai mana bayani a gaba filla filla wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce lillahi mulkus samawati wal ardh ya khluqu ma yasha mulkin samai da kasai duka na Allah ne asalin wannan jumla yadda ya kamata ta kasance shine mulku samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da na kasai lillahi duka na Allah ne to malamai suka ce taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra duk abinda aka asali gabatar da shi aka yi wanda kuma jinkirta shi kamata a ce an yi to a larabci yana nuna takaituwar hukuncin a kansa in ka ce mulku samawati wal ardi lillahi mulkin sammai da ƙasai na Allah ne da kuma ka ce lillahi mulku samawati to wannan yafi ƙarfi lillahi mulku samawati wal ardi babu wani wanda yake mallakar sammai da ƙasai ta kowanne irin yanayi da kowanne irin hali sai Allah shi shi kadai amma an ka ce mulku samawati wal ardi la yufidul hasr baya fa'idanta da takaito hukuncin Allah zai iya mallaka wani ma zai iya mallaka da ba amma da ka gabatar da lillahi a farko maimakon ta zuwa ƙarshe to shikenan ka takaita hukuncin ka kayyade shi babu wanda isa ya shiga ciki sai Allah madaukakin sarki to kun gwanda shi ma yana fa'idantar da mu me halitta a al-khalqu kenan yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama dan uwan aka ce mashi'a ana fassara ta ne da ganin damar Allah ba san Allah ba da yawa ana yin kuskure wajen fahimta ko kuma wajen fassara sai a ce ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake so to abin da baya so fa ai a cikin halittun Allah akwai abin da yake so akwai abin da baya so ko kuma duk waya halice su to shine yanzu Allah yana son kafirci yana son kafirai Allah ya ce wala yarda li ibadihi kufur Allah bai dada bayan sa wanda suke kafirai ba amma kuma waya halice su Allah ne saboda haka in aka ce almashiya abin da ake nufi da ita shine ganin dama da Allah ya ce yana ba da mulki liman ya sha'u ya kwace shi liman ya sha'u ya fincike shi ga wanda wannan kalmata almashi'a nan wajen ka ce wanda ya so kaga duk wanda Allah ya ba mulki me ake nufi kenan san sai yake ina fata an fahimta amma abin da ake nufi shine wanda ya ga dama ba wanda yake so wanda ya ga dama ba wanda yake saboda mulki Allah madaukakin sarki baya ba da shi ga wanda yake so yana ba da shi ne kawai don jarraba duk abin da yake ni'ima ne da mulki da dukiya da abin da yake kama da su dukkanin su Allah madaukakin sarki yana ba da su ne ga wanda ya ga dama don ya jarrabe su idan sun yi aiki da su yadda ya kamata sai su kai su zuwa inda ya dace amma idan suka fandare suka aiki da su ta wata hanyar ta daban sai Allah madaukakin sarki kuma ya tume su akan wannan abin Allah subhanahu wataala ya samu dace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na Allah ne yuhyi wa yumit shi yake rayawa kuma yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne ga dukkanin komai wannan shi ma dukkanin su tauhidin rububiyya yake nuna mana mulkin samai da ƙasai na Allah ne kashewa da rayawa dukkanin aiki ne nawa na Allah subhanahu wataala wa hadha tauhidu malai ce wannan tauhidi huwa al-musamma bi tauhidir rububiyya shine tauhidin da ake ambatansa da tauhidin rububiyya wa huwa mustaqirrun fi nufusil bashar malai ce shi irin wannan tauhidin tabbataccen abu ne a cikin zuciyar mutum fitira da Allah ya halicci mutum a kansa takan fa'idantar da takan wajabtawa mutum ya yadda cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicce shi samar da shi shi yake bashi ci da sha la yuna la yunazaru fihi ahadun minan nasi babu wanda daga cikin mutane da yake inkari ko yake musu game da tauhidin rububiyya musliman kana aw kafiran malai ce musulmi ne ko kafiri kama qala ta'ala kama yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa anil kuffari game da kafirai yace wala in sa'altahum da zaka tambaye su ya rasulullah su mushrikan maka da suke inkarin risalar da ka zo da ita ka ce musu man khalaqa as-samawati wal ard waye ya halicci samai da kasai la yaqulunna Allah da kaji sun ce maka Allah ne halicci sammai da ƙasai wannan fa ana bayani game da mushrikan makka wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo musu da sakon Allah su kuma suka bijire Allah ya ce da annabi da zaka tambaye su ka ce musu waya halicci sammai da ƙasai da rana da wata da taurari da kaji sun ce maka Allahu Allah ne halicci su sun yarda da haka to amma me yasa suke bijirewa wannan kuma sai an zo bangaren abin da ya shafi tauhidul uluhiyya shine kuma ba su amince da shi ba malai ce fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar ayoyin da muka kawo a matsallake ko yau wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce anhum game da su dai mushrikan makka aiban yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna da yawa daga cikin su ba sa imani da Allah sai ka samu kuma suna dan hadawa suna dan shiga cikin shirka haka ba sa imani da Allah cikakke sai ka samu suna yin mix da shirka wannan kala mujahid mala ya ce imamun mujahid ibn jabar babban malamin tafsirin na ɗalibin abdullahi ɗan abbas rahimahullah Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake nufi da ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna da yawa daga cikin su ba sa imani da Allah sai ka same su suna shirka yace imanuhum abinda ake nufi da imaninsu a cikin aya shine qauluhum suna inka suna ikrari suna faɗa cewa Allahu khaliquna Allah shi ya halice mu wa yarzuquna shi yake azurta mu wa yumituna shi yake kashe mu fa hadha imanu malam mujahid yace wannan kaga imani ne mutun yayin da Allah shi ya halice shi wannan menene imani ma shirki ibadatihim ghayrahu sai dai kuma a ɗaya bangaren idan wani abu ya tashi kuma sai su haɗa Allah maɗaukakin sarki da waninsu a cikin bauta kun ga sun yadda da tauhidin rububiya amma sun bijira wa mai tauhidin ilahiya a wasu daga cikin malamai kamar abdurrahman ibn zaid bin aslam ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa wannan ayar abin da take nufi shine da yawa daga cikin mutane ba sa imani sai suna yin shirka da Allah maɗaukakin sarki shine yace yadda mushrikai suke talbiya a lokacin aikin hajjinsu irin na jahiliya kun san a lokacin jahiliya ƙuraisha maka da duk larabawan da suke kewaye suna zuwa su aikin hajji irin nasu na jahiliya tun kamun shigowar addinin musulunci to irin wancan aiki nasu da suke yi na jahiliya idan sun zo suna yin talbiya amma talbiyar tasu abin da suke faɗa a cikinta shine labbaika allahumma labbaika kun ga wannan tauhidi ne labbaika allahumma labbaika mun amsa maka ya ubangiji amsawa labbaika la sharika laka mun amsa maka baka da abokin tarayya wannan menene yan uwa tauhidi ne sai su ce illa sharik illa sharikan huwa laka tamluku huwa ma malaka sai dai wani abokin tarayyar wanda dama naka ne kai ka mallake shi da duk abin da ya mallaka shi ba an fahimta ko yan uwa wai sun sun tabbatar da Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba amma sai su ce sai dai sai dai dan wani abokin tarayya a gefe dama naka ne ya ubangiji da abin da ya mallaka da shi din naka ne to shi ne ma yu'minu aktharuhum billahi kun ga can sun yi tauhidi nan kuma sun yi me sun yi shirka sun yi shirka kun ga da banko lokin Hudhaifa ibn al-Yaman kamar da Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa ya je duba wani mara lafiya saboda haka sai samu duk an masa daura daura a jikin sa an daura kambu da laya da me da sauransu da niyyar a yi masa magani daga rashin lafiyar da yake ciki da ya je kawai sai ya sa hannu sai tsintsinke wani abin da yake cikin sai ya zubar shine sai karanta masa wannan ayar cewa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna ce da yawa daga cikin su ba sa imani kaga shi wanda ya je duba shi musulmi ne amma wannan aikin da ya na rataye rataye da makala makala menene shi kuma shirka ne saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka wanda duk ya rataye laya ko wani guru ko wani abu annabi yace yayi shirka ina fata an fahimta saboda haka wancan abin da yayi na asalin imani da yake da shi imani ne amma kuma yana so ya takuda imaninsa da me da shirka haka nan duk mutumin da yake mumini ne musulmi ne amma kuma yana wani aikin da yake nuna shirka ne shi ma wannan ayat ta shafe shi kamar faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda duk ya rantse da wani Allah shi ma ya shirka kun ga duk mutum ma da zai rantse da Allah galibi yana ikrarin shi menene shi musulmi ne amma kuma sai ya tashi ya rantse da wani Allah rantsuwa da wani Allah ‘yan uwa shirka ne ba a rantsuwa da kowa sai Allah man kana halifan falyahlif billahi haka annabi ce wanda duk zai yi rantsuwa to ya tabbatar da Allah subhanahu wataala ya rantsi in ba haka ba fa wanda ya ja bakin shi ya shiru ba a rantsuwa da kowa la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab ko manzo mursali ko kuma wani mala'ika makusanci duk ba a yi rantsuwa da su saboda haka duk wanda yake rantsuwa da wani abu ya ce na rantse da Allah za ka wasu na ɗan idafa sai a ce na rantse da Allah da annabi kun ga in wa kuskure ba a rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabin da kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ce man kana halifan falli halif billahi inda a ce annabin zai ji ka shi zai fara maka faɗa ya ce ka daina ka daina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya so ya ga an ɗauke shi ana jingina shi ga Allah madaukakin sarki ana so a haɗa aikin Allah madaukakin sarki da nasa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa sanin kadarin kansa ya san shi bawan Allah ne manzon Allah ne ina fata an fahimta saboda haka duk wadannan abubuwan da muka ambata za su yi shiga ƙarƙashin wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna malai ce falam yakunil mushrikuna yataqiduna anna alihatahum musharikatun lillahi fil khalqi su mushrikai na makka wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kira zuwa gare su ba sa kudircewa a cikin zuciya zukatansu cewa ababan bautarsu musharikatul lillahi suna da tarayya da Allah madaukakin sarki fil khalqi a cikin halitta babu wanda yake kudirce haka a cikin su dukkanin su daga cikin su akwai masu bautatawa mala'iku za su zo su butun butumi su a tsammanin su suran mala'iku ne akwai masu bautawa lata akwai masu bautawa uzza akwai masu bautawa manata akwai masu bautawa abubuwa kala kala ga sunan kuma dukkanin su za ku ji dalilin da yasa suke bautata musu ba suna bautata musu bane idan suna kudurta cewa suna halitta ko suna ba su arziki ko suna raya su ba su da wannan abu ba su da wannan itiqadi amma abin da yasa suke bautata musu suna rikan su ne a matsayin wanda za su kama kafa da su su nema musu ceto a wajen Allah madaukakin sarki suna itiqadin cewa su suna da datti suna da laifi kala kala saboda haka su idan suka roki Allah Allah ba zai amsa ba kai tsaye to maimakon su roƙi Allah ya amsa sai su roƙi waɗannan gumakan su kuma sai su isar da mai roƙon su zuwa ga Allah madaukakin sarki ɗan kuwa wannan fa shine asalin shirka fa Allah ya kyauta malai ce bal kanu ya'taqiduna anna zalika lillahi wahdahu bari dukkanin su waɗannan mushrikai sunan kudirce a cikin zuciyarsu cewa waɗannan abubuwan da muka ambata na halitta da azurta da rayawa dukkanin su na Allah ne madaukakin sarki shi shi kadai wa anna alihatahum yutawassalu biha ila Allah su kuma allolin da suke bautatawa ana kamun kafa da su ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tuttakhadhu shufa'a 'inda Allah sannan kuma ana rikan su ne a matsayin wanda za su yi ceto zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda na ambata su suna ganin cewa ba su da tsarkin da za su roki Allah madaukakin sarki ya amsa musu to sai suke bi ta kan waɗannan gumaka suna ganin cewa mala'iku tsarkakan bayi ne na Allah madaukakin sarki sai mutum ya samu bishiya ya sari ice a cikinta kuma sai ya gunki sai ya rinka mututa masa me yasa suke wannan saboda sun ga bishiya wata abace da take sandararriyar sandararren itace shi ba shi da hankali ma bare ya je laifin da zai samu zunubi to idan aka aka sassako shi aka zo aka gunki da shi sai ya rinka mututa masa saboda me saboda shi tsarkakakke ne ba shi da zunubi sai ya nemi kusancin Allah madaukakin sarki da addu'ar da su kuma za su malai ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara tataccen addini ga Allah madaukakin sarki yake aiki karbabbe babu aikin da Allah madaukakin sarki zai karba sai aikin da yake an yi shi dan shi shine khalis tataccen aikin da aka yi shi saboda Allah madaukakin sarki Allah ya ce walladina takhadhu min dunihi awliya hakika waɗanda kuke kuke kuke rika min dunihi ba Allah ba auliya a matsayin majibinta ma na'buduhum illa liqarribuna suna cewa ba ma bautata musu saboda komai illa liqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah madaukakin sarki kusantawa kuma su ma sun yi bayani da kansu suka ce waɗanda muke rika muke bautatawa ba muna bautata musu bane dan za su ba mu arziki ko dan za su sun halice mu ko dan suna da wani abin da suke yi na aiki irin na Allah subhanahu wataala na rububiyya amma abin da yasa muke bautata musu saboda suna da wani aiki na musamman da za su yi mana shine kusanta mu zuwa ga Allah madaukakin sarki kun ga an shigo babin tawassuli ke kun ga babin tawassuli ke asalin abin da ya fara jawo shirka shine abin da ya shafi tawassuli shi sa shi kansa tawassulin kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba shi kansa wanda bai halatta ba kala biyu ne akwai wanda zai kai mutum zuwa ga shirka kamar wannan akwai wanda kuma kawai sako ne bai kai ga shirka ba insha Allah ta'ala idan an zo babu su kuma sai ayi bayani akan su Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwa ina gani sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته